مضلنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وليا تعتبر الله سبحانه وتعالى wanda bisa ni'imarsa ne ya kasa maka kasance musulmai muna godiya gare shi bisa da ni'imomin da ya mana waɗanda ya ba mu yi da cewa cikin ni'imomin alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta mu da malamai waɗanda suke kokarin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta mu da malamai waɗanda suke kokarin sanya mu a kan turba wanda za ta kai mu ga samun tsira Allah ya saka musu da alkhairi a cikin irin tsarin da masallacin juma'a na ahlus sunna na wannan unguwa ya saba shiryawa wato wa'azi na wata-wata domin kokarin wato ƙara danƙon zumunci da tafiya tare da son juna da kuma fahimtar juna a tsakanin almajirai da malamai to alhamdulillah yau irin wannan wa'azi ya zo zuwa ga wannan masallaci a yau muna tare da babban malaminmu gwani Dr. Sa'id Yunus Allah ya saka musu da alkhairi bisa ga irin kokarin da yake yi wajen karantar da al'umma shekara da shekaru tun muna ƙanana muka sanci tun a rediyo ana kokarin sanar da al'umma wato karatun Qur'ani bisa ga yadda tsarin shi ya Allah ya saka musu da alkhairi wannan taro namu ko kuma zama namu zai kasance karkashin shugabancin shugaban majalisar malamai na jihar kaduna sheikh imam aliyu abdullahi muna fata allah ya yi mana jagora ya sa wato kasance a kan daidai duk da abubuwan da za a fadar da mu allah ya ba mu ikon shi da aiki da abin da za a karanta da Allah da malam jagora muna da tsari kamar haka insha Allah na farko gudiya wato wannan abu da aka yi yanzu sai jawabin shugaban zama wanda yake na da minti biyar sai wa'azi insha Allah minti hamsin sai tambayoyi shi ma shi minti biyar insha Allah sai jawabin bayan wa'azi wanda sako ne muke da shi wannan karo daga wato a ƙungiyar nan na gyara kayan da wanda ke kokarin wato gyara tarbiyyar al'umma a wannan yanki wanda Sheikh Malam Nura Subairu Dabbo insha Allah zai gabata sai kuma jawabin wakilin masallaci wanda limamin wannan masallaci malam kabiru aliyu insha Allah sai gaba ta sirkewa wanda muna fata insha Allah da ta za a yi kokari a kan fada duk abin da za a yi cikin awa ɗaya da minti goma sha biyar insha Allah Allah ya mana jagora assalamu alaikum الحمد لله رب العالمين والشكر له تعالى والسلام حسن عليه ولا حول ولا قوة إلا به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وجاهد منهجه إلى الدين وسلم لهم تسليما كثيرا أما بعد muna ƙarfana da shuguriya ga Allah mai kowa mai komai ba mu yi wannan haduwa don jaddada yawan mataka da addinin musulunci kuma alhamdulillah karkashin kada nuna farin ciki da isowar babban bakon masu magayyata da ya zama shi ne zai gabatar da lacca a wannan zama namu mai albarka insha Allah shi ne babban malamin mu a wakilin doktor Sa'id Yunus ila ya'ihi da hannunsa musamman matasa maza da kuma mata sannan kuma yana daga cikin manya-manyan lakcarori a jami'ar Ahmad Bello ta Mulana Zaria shi ne wanda yake jagorantar filin nan na koyon karatun alƙur'ani wani fili da Allah ya ma albarka ɗaya daga cikin samara na majalisun shekar abubakar mahukumi Allah ta'ala ya zagaye da gafara a ƙarƙashin mala abubakar gumi a ta samar da wannan fili na karatun alƙur'ani kan farko da marigayi shekar a yayola Allah ya zagaye da gafara duk lokacin da idan ya ce wajibi ne mu koyi karatun alƙur'ani don ya kashe rediyon da ake kaji shi ma ko hausa bai ji wa zai kowa mana karatun alƙur'ani ba san ko bai haɗa alaƙar hausa da harshen larabci na karatun alƙur'ani ba kuma Allah ya mu wannan fili albarka iya sani na tun daga wannan lokaci ya samu jagorori daban-daban daban bayan wucewar wannan wannan ya zo bayan wucewar wannan ya zo amma a iya sani na har yanzu ahalin sunna suke jagorantar wannan fili kuma ina ganin filin bai taɓa samun gatanci ba tamkar lokacin da malam ya jagoranci filin ya zo da sabon salon zuwa da ɗalibai ga da ga su karanta a karanta da warshu a karanta da haf ya mafi gyare-gyare kamar da ya kuke ci muna roƙon Allah ya wa malam jagora kuma shi ne masu gaba ya amfanar da mu da shi wannan haɗuwa ta mu ta masu gajiyar ta duniya da lafiya maudu'in da za a tattauna a kai shi ne batun abin da ya shafi hasada nunin hasada kafirin hasada ban san wata kalma ta fi dacewa ba kalma hasada da hausar cikin sauri amma dai tun daga mu gaban malam insha Allah na san ya zo za mu ji kalmar da ta fi dacewa a baka domin kalmar hasara da duk da mun san ta ana amfani da ita dai haka amma larabcin ne ya zo da ita a ko amma da hausa ba san ko bakin ciki zai dace da kalmar bakin ciki kawai wani Allah ya mai wata ni'ima ko wata daraja ko wata ɗaukaka ko wata karɓuwa ko kai kuma abin bai ma me yasa Allah zai mu wannan mutumin wannan ni'ima za mu ji matsayin da cikin mutunci da mutunta da kuma gargaɗi game da farfayen da kuma da biya tuwa da ita muna roƙon Allah ya ma da jagora ya shige masa gaba da ta kai ta anan suna jin da dina sun cika malam wannan wannan kallon wannan wannan wannan shi malam tafaddal shukura mu'azzaman wa mukarraman wa mukarrama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. lallai na zaci cewa dama in na zama da ashe a wannan maballaci kuma na zama da fuskoki wanda na rabu da gani waɗanda za su bana ta mana yau kuna tabbatar muku da cewa ko yanzu aka tashi na ji daɗi don saboda na rabu da ganin wanda na ke yau wato na ga wanda na daɗe ba su ba Allah ya mana albarka ya sanya mu cikin aljanna hakika wato kamar yadda aka sani na samu gayyata na tattauna wanda daga cikin wato ainihin mawdu'ai waɗanda nake ganin cewa na fi zaɓar wannan mawdu'in don tattaunawa a wannan majalisi ne a barka ba dan komi ba saboda in dai karatu ne za a ce za a yi a wannan barayin to na tabbata da cewa duk wani abu da za a faɗa mutane sun sani yanzu abin da ya fi cancanta a dinga yi sai a gyara halaye a gyara zuciya zuciya in ta gyara mutum ya gyara in ta lalace ainihin mutum ya lalace kowaye shi na aka sai na zafi cewa ni da malam bashir zai yarda sai tattauna akan wannan wata rana kuma ya kira da zai kara tattauna akan abin da shafi zuciya kai haka ce man bada shawara yanzu karatu ya cika ya batse a ainihin wato zukata da kuma gidaje kai har iyaye na mata yanzu suke karatu karatu kuma iri iri yanzu ka ji musu suna cewa ka hadisi bai ga ba mata ba wanda ko da mata ainihin daga alamtar kai ba ana cewa sabta shi ne saukan mata amma yanzu ka ga mata mace ta san ainihin wato ilimi na zurfa ta aziz kuma a nan najeriya ban san an ka fito wajen za ka ga da katira wato na mata wanda suke ainihin wato ake tsamo karatu daga wajen amma har ka fi shafi zuciya ni dai a fahimta su ya kamata malamai ne mana nasiha ya ku iyaye na malamai a duka tattauna a kan tattauna da matukar muhimmanci zuciyar ga ta nan ne amma kuma sai ta ɗebo mutum da sai ta aje shi a inda ba zai zata ba Allah ka kiyaye na ce zan gabatar wato a cikin wannan ainihin wato a dakshatawa wato zan yi gabatarwa zan fata ma'anan hasada wanda malam ya ce bakin ciki ce to ni ma haka na ce dan muna kusa da malaman harshen Hausa a jami'a na Farafasa na tambaye su cewa da Allah mai zan kira hasadan nan ne dan kamar wasu jira ya gudu ba a cikin ta kwanan baya suka tambaye ni sai na ce ni ma ba tambaya amma ni na san sai kamar da bakin ciki dan tambayi farko sai suka ce mun gaskiya bakin ciki ce kawai kalmar da za a iya ba ta kenan amma wanda ga cikin fara fasar ce mun yayi kawai ka ce hasada ka dan ja tunda kuwa hasada ko ka ce hasada shine ma'anar ta da Hausa dan akwai aro ai tsakanin kowanne harshe da kowanne harshe haka ne ko to zan yi bayani ga manta da wani ta kuma zan tabbatar da cewa Qur'ani da Sunna sun tabbatar da cewa akan yi ta akwai ainihin abin da ake ce mishi ido wato al'ain wanda manzo Allah ke cewa ko kuma ta ainihin wani abin ke cewa ainihin wato gaskiya ne shi da hasada ya yake shi ma ainihin hasada ce sannan martabobi wato shi ne ainihin wato na hasada shi ma yana daga shi abin da nake son faɗa sannan dalilin da kan sa a yi hasada da kuma abin da kan tura mutane da ainihin wato wata magana da malam ya faɗa wato ita hasada mai take kai ne aikata ta mai take kai gama gama da aikata ta sannan kuma wanda bai hasada zai shiga aljanna insha Allah karshe ya meye magani sai kuma a rufe a gurguje ma'anar hasada yan uwa masu girma shine mutum ya fata wata ni'ima da Allah ya yi wani ta bushe ko kuma ainihin wato kada wani ya samu shi abin da yake da shi bari ba da misali tana iya yi wa gila ni a matsayina na ma'aikaci da bakin cikin wani ya samu aiki a jami'a kuma ya karatu irin nawa alasa kun fahimce ko kuma ni dan kasuwa in bakin cikin wani ya samu ainihin wato kasuwanci ya samu rufa inda nake kasuwanci alasa an fahimce ni wannan hasala ce ko kuma ni dalibi an dauke ni na zo dalibi ina karanta medicine a jami'a to fatan cewa kar wanda ya zo daga abuja zama ni ne wakil la sharika li wato ni kadai a garin mu ba wannan da zai kasance ya ainihin wato samu irin wannan matsayin ko kuma zama dan siyasa ko kuma wani dai daga cikin mukamai mutum ya ta tura wasu kada ya zo yau tana yiwa zai iya fatan wani ya samu amma sai nan sa ko makusancin sa malamai sun ce wannan ma hasara shi ɗaya gefen shi ne abin da wani ke da shi na abin da Allah ya baka kila kun yi firamare tare kila ba kai kake taimakon sa kana koya mai lissafi sai Allah ya zo bibi ta dan shi Allah ba rauni da lissafi da kariya sai ya zo kawai samu mukami kila ka karanta ma mathematics har ka kai ainihin wato masters kila ma kai PhD amma kuma baka da kosisi ga wani can in ya ɗaibo kuɗi ma sai ce da Allah ku kirga mu wannan nawa ne kai ko duk kuɗin duniyar nan da aka tara za ka iya lissafa sai zai zo na kafin dare ya wuce za ka iya lissafa kuɗin duniya ka dinga buga kwamfuta amma ba ka da koko Allah ya ce na nan kasan na bai nan ma'aisha da mafi lati duniya wa rafa'ana ba ban ko gaba sun daraja saboda ka Allah ne bibi gashi a kanka ga ilimin amma ba kuɗi shi kuma gashi da kiki ga kuɗi ka ce ka ce to a koya abin ya kire Allah ya ce mu muka raba abun yaktiruna rahmatar rabbika ba ka da ta cewa to sai kawai dan kana da wata ni'ima sai kai bakin ciki cewa wani kada ya same ta ko kuma wani ya samu ni'ima kila abin ku daya kila kaso ku daya tare ku fara zuwa Lagos ko Port Harcourt amma yanzu ya yi sama da kai kuma tana iya yi wakila a ce shi fannin da ya karanta kamar mu da muka karanta abin da ya shafi fannin larabci sai wani wanda ainihin wato ba dan fannin mu bai ce shi ba zai so mu faɗi abin da yake fannin shi ba wai ba za mu iya bincike ba yadda kwamfutar nan take ko ko mu masu larabci mu ce wanda ya yi boko shi bai isa bai faɗa abin da muka muka sani wannan ma gaskiya nau'i ne ko kuma alama ce ta hasala idan har aka furta ta zama hasala matukar dai zai iya faɗan gaskiya a fahimce shi a shi kenan Allah sa ana fahimta ta kila ce injiniya ne kila injiniya ne injiniya ne je karanta a jami'a amma ko dan mai injiniya zai zo karanta da mutane a cikin to wannan ainihin Allah ne tare da shi kila ya bi malamai kila ya je makaranta kila Allah tabaraka ta'ala ya bude kirjin shi kila ya faɗa abun ma da malamin zai iya faɗa kila ya hada da injiniyar din shi ya ainihin wato fitar da ya istinbat wani hukunci wanda za a ta mamaki kuma malamai su karɓa sai amfani da shi iyaye na a kasuwa sai an yi a hankali wani ba zai taso yana nan garami a ce ya fifita akan mutane sai kaga an tsora bakin ciki shi ne zai wata shirme wata ƙatotuwar wato rimsheshiya da ke kunci rumfa a ainihin wato kasuwa to sai kuma zuciya ta dinga damuwa ko kuma wani yaro ya taso ya yi tashe akan abin da ya shafi siyasa ya zo ya buge hasken waɗanda suke iyayen shi a siyasa ko ma kakanninsa yanzu ya kasance shi Allah ya ba wannan sai zuciya ta ce masa yadda ba ko kuma wani ilimi a ce ga waɗanda aka sani nan da akan ilimi amma sai Allah ya zo fifita wannan matashi akan sai zuciya ta ce masa yadda ba wannan abu ba ƙaramin bala'i ba ne shi ne farkon abin da ya haɗa ‘ya'yan annabi Adamu fada hasada har kabila ya kashe habila kamar yadda ainihin Allah tabaraka ta'ala ya ce fa asbaha min al-khasirin shi ya hada fada tsakanin yan yayan annabi yaqub suka ce uqtulu yusufa aw ifraquhu arba ya'qul lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salihin ba komai bane ya haɗa faɗa tsakanin yahudu Allah ya lance su da su da musulmi face hasara wadda kafiru min ahli kitabi la yurduna min ba'di ma hum kufaran hasara kullu takfuruna kama kafara fa takfuruna sawa'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa ba za su bushe ba suna sai mana wannan hasara ba dan komai ba saboda sakon da annabin mai zo da shi sako ne wanda yake mafi ko suna ganin bai cancanta wata ayar da na karanta ai yana daga cikin ko wata daga cikin ayoyin da ainihin wato suka faɗa ubangiji tabaraka ta'ala ya ba su martani da ita sun yi magana Allah ya ba su martani cewa ai Allah ke aji ainihin sako inda su suke raba arziki wani Allah tabaraka ta'ala ya nuna wa mutane cewa wato a takaice Allah shi ne ya tsara tun da tsari ne irin na Allah to bawa abin da tantanta shi ne sai ya yan wana yana da matukar muhimmanci mu sani cewa zukata suna cike da abubuwa iri-iri amma hasara tana daga cikin manya-manyan waɗanda wacce wadda take rushe komai saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin wato hadisi ne mai inganci hadisi ne wanda yake ainihin imam muslim ya fitar da cewa tana cinye aiki kamar yadda ainihin wato wuta take cinye kiraruwa kiraruwan nan ina ce maka kamar kara busasshe yanzu yanzu ka sa mu shuta ka gaida shi ainihin wato cinye yanzu yanzu nan shigowar malar doron nan ya riga ya gama ya abun karan ya tashi kawai har ya zama tuka ga aiki kayi har aiki amma daga kayi har suna kuma zuru shi aiki ya dan uwa ya dan uwa me ya jawo maka irin wannan tunani banda makiyin shedan banda iblis wanda shi ma hasada fa yau baban mu annabi adam Allah ainihin ya la'ance shi ya kore shi daga inda yake da iblis ai an ce ya sujada ne ga annabi adam ko ya ce ba zai yi ba Allah ya ce fita Allah ya la'anci shi ta ta tunda ɗabi'a ce irin ta iblis ina kai na iblis ubangiji tabaraka ta'ala ya ce makiyinka ne فاتقوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الله تبارك وتعالى يقول مكي ne ka dauke shi mai dan haka yana da matukar muhimmanci mu sani cewa lalle hasada bala'i ce hasada musiba ce hasada bakin ciki ce hasada cuta ce hasada damuwa ce a zuciyar waɗanda suke ainihin wato masu hasada Allah kare su sau da haka a takaice a kona da wani karshen shiga ku shi ma shi ne wato mutum ya fatan abin da wani ke da shi shi ma samu irin sa wani yana da kaza ga malam nan wallahi malam da ilimi ya ke karatu ni ma da malam ban karatu ne ba amma ba na fatan a ce malam ya zama zai amma da nura akwai hadisi akwai yusuf ba da hukunci amma zan malam nura kawai kai wani akwai kira wallahi da malam nura dama ni kira'ar da yake kawai ni ta ishe ni kawai akwai wani mutum da ya ce mun shi irin karatun da kusa yake shi da zai same shi kawai da ake shi bai san komai a duniya wallahi farfesa ne ce shi farfesa kawai shi ne jefa ni jefa ne su shi kawai shi irin da ke ce mana ka yaran nan ma da suke koyarwa ni wallahi yanzu ma da shi irin su wallahi tallahi ba san farfesa ne da kuma to yanzu ya fi yin hada da kurani ba Allah sa kuna fahimta ta wannan fa wanda ya samu duniya ne kuma na gaya muku yanzu da su ake ci har yanzu da su ake ci wannan buhariya ba da su ake ci ko da kiyan ce buhariya kuma zaki ne ko ni ba haka nake ne ina nufin mulkin buhari da su ake yi ina can abuja amma shi qur'ani yake wannan gabu kenan kana fatan kai baka samu abu don ya samu amma baka san ya bushe dan kuma masu girma wato a takaice akwai hujjoji game da hasara a cikin Qur'ani wanda na faɗi daga cikin ayoyin Allah sunan nasu alama a tarko Allah da fadlihi wanda Allah ke cewa wato su suna ganin su fitan canza su larabawa ne su quraishawa ne su abakira ne su sun san zalaka sun san balaka ya za a zuwa ce kaza da kaza a ce ainihin wato manzon Allah a kuma annabi Muhammadu za a ba wannan irin aiki babba wannan irin matsayi mai daraja ubangiji tabaraka ta'ala ce mu dai muka zabe shi ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa min sharri hasidin idza hasada ko wannan ma dalili ne na cewa ana aini wato hasada na faɗa ayan nan da yake da Allah yusufu wato da Allah yake cewa la yusufu aqu wa aqu wa habbu ila abina minna sa'an nan kuma bayan wannan akwai da suke cewa wanda kafiru min ahli kitabi law yurduna min ba'di imanikum kufara hasada min inda anfusihim akwai da suke cewa in tansakum hasada da su wanda su ku hayya wato ainihin in kuka in wani abu ainihin wato da mai kyau ya same ku ta su sai bakanta muku rai ko in su kun sai ya farahu biya daga sun ga wani kun fada wani rami an samu matsala an samu akasi an yi wata tafiya ba a samu daidai ba sai su ji daɗi to a takaice wannan bala'i ne wanda take ainihin babba kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wa dhanna ina kashe da ku da zato dan shi fa inna dhanna akbaru hadis dan lalle shi ainihin wato a zato shine mafi kariyar ainihin wato labari wala tahassasu kada ku yarda ku dinga tahassus tahassus shine ka dinga jin magana da ba taka ba ko suna magana kawai da take shi Allah sa kuna jina ba daidai ba ka saurari magana da ba ta ba sai kai ne kawai sarki ne mu kai ba shi magana ba a so ka ji ba amma kuma ka ji kila haka je ka saurari wala ta jasa kada ko ku rinka bincike ainihin wato kuna ainihin wato bibiyar labarin abin da ba ruwan Allah sa kuna jina annabi ya ce wala ta hasada sa'an nan kuma kada ainihin wato ku hasada wala ta nafa kuma wajen siyar da kaya a dinga rantsuwa ana zuga kaya ana ainihin wato faɗa abin da bai ainihin duk wa'in abubuwa wanda a takaice nake son faɗa a cikin su hudun nan shine wala ta hasada shine haka shahi cikin magana ta to da haka a takaice akwai wani hadisi da ibn habban ibn habban ya yi wato ya kawo shi cikin sahihin ainihin littafin sa daga abi hurairah rabul islam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yastamiru fi qalbi abdin al-iman wal aql a zuciyar bawa in dai mutum mu'mini ne ba za a samu abu fi ba ga imani ga hasara in dai imani ya ba za ta hasara ba idan ku imani yana nan to hasara ta in hasara take zaune to imani sai ta ba to daga nan ma kawai ya kamata mu dawo fatiha da mu gida kawai idan dai har na san ina hasada ko kuma ka san kana hasada ga abubuwan da na faɗa game da tarihin hasada in dai ka san kana yi to gaskiya baka shi mu ne da zuciyar ka zai ɗaukar wa'annan nauyin guda biyu ba Allah ka kiyaye na faɗi wani hadisi wanda ainihin wato cewa iyakum wal hasad fa idan hasad ya kullu al hasanat kama ta kullu nar hasad wato ainihin ina yi maka shedi game da abin da ya shafi hasada dan kita hasada abin da take cinyewa tana cinye aiki ne kamar yadda wuta take cinye kiraruwa saboda haka yana da kyau ainihin mutane su fahimci cewa in kana hasada duk aikin da kake da kirki zuwan ka masallaci da ainihin gidan galiban da kake yi da karatun qur'ani da kake yi da sadakar da kake duk yana cinyewa ne hasad tana cinyewa ya kuma tabbata cewa la ya zaɓi na su bi khairin ba da mai hasada mutane ba za su gushe ba suna tare da alheri matakar don ba su hasada yanzu kalli makarantunmu da malamanmu na ilimi ilimin ko na addini yadda suka cika da hasada tsakanin ɗalibai masu neman ilimi ina takama malami na ya naka malami na ya naka ainihin wato rufin ba an kuma malami na akwai rike hadisi sai kuma kana takama da naka sai kaga hasada ta shiga cikin ɗalibai na ilimi a zaururuka da majalis na ilimi sai ga ana takama da malami sai kaga ɗalibai suna takama da malamai malamai suna takama da ɗalibai su kansu malaman ma har sukan ce ma ɗalibi kaka je wani wajen amana ka ji karatu kuma wai tafiya su ne ba bi ma'ana shine kila ainihin wato fahimta ɗaya suka da ita ai in dai zaka saurari karatu wannan ai ka zube kawai ina sanar da ku cewa a nan garin da biyu wani wani yana faɗan wata ɓangare yana cewa wai akwai wani wanda ni na yarda da shi kai wallahi na san ni ɗalibi na karatu Qur'ani kuma ni na san yayi karatu Qur'ani al-Qur'an ya iya dan ni a da bayan zuwa ko yanzu na rage imani ne ko da in yana karatu da wato in muna muna muraja'a da shi wato nakan ji wato kamar wato lokaci aka sake roka ina ji imani ne da ya yawa a gare ni ba ana ba san bai amma sai na ji wani wai yana cewa wai da hausa ki karatun Qur'ani eh karatun Qur'ani ne ke da hausa ki to yana cewa na hasala ce ni dai na san ina irin nana kantar da ibn aswad eh sannan kuma gaskiya na dan yi karatun da jiri gurbin na san me ma'anar Musa ko jiya ma na ji wannan dalibin yana karatu a rediyo da ba to sai na suna da wannan magana to wannan hasara ce wannan hasara ce kuma masu yin wannan su daina dan Allah zai iya jarraba su zai jarraba hakan su a karshen rayuwar wallahi Allah zai iya jarraba su bai kamata ba a ce wani yana wani abu kai a takaice kai ma kana yi ka dinga kuce na shi kuma a ce tafiya ku da Allah ya samu ji wannan ba karamar ainihin bala'i ba ne kuma ba yake ainihin wato dawo da jama'a ba abin da zai kara maka sai dai komawa baya don wanda kake gayawa kake nema su ta burge su wata rana su zama su ne makiyanka matukar shi wannan bawan Allah mu dai a sanin yana idan Allah ne amma wai Allah da hausa yake ta su Allah ya kiyaye wato dai a takaice zan tafi abu wato mataki na uku saboda mun kiyama ba bani akwai bambanci tsakanin wato abin da ake jin al'ain da kuma sada shi mai ain kamar yadda malamai suke cewa ko da ke suna cewa wai shine maita maita malaman mu na sunna sun ce gaskiya a cire ta to ko mun cire ta tunda ba ta amma shi ain mai shi wani mutum ne wanda zai ga wani abu da Allah ya maka na ni'ima wanda kile ya ki abin kila Allah ya baka wata kyakkyawan mota to wannan abin sai ya ji bai so shi ba kenan sai wannan abin ya samu matsala kawai shi kenan sai ta je ta fashi motar ko kuma ta kone in kuma ainihin wato abin da ya shafi dabba ce sai ta samu rashin lafiya saboda abin da ya ji a zuciya shi bai ji daɗi ba Allah ta amfance ni wasu daga cikin malamin suna cewa gaskiya shi ne sama yana da shi ba wasu kuma suna cewa shi ne ainihin ya yana da shi dan saboda wani kulli ne shi ma shi wani abu ne wata martaba ce da ta wuce hasara ibn al-qayyim wanda ake cewa tabibul kal ko kuma tabibul nafs malamai suke masa kirari wato shi yana cewa rashi wai a cikin zaune na ba za a yi yana cewa gaskiya wai wani kowar wai cewa akwai ainihin wannan gaskiya shi ne ba dalilin za a ce babu ainihin akwai shi akwai waɗanda in suka ga abu babu shakka suka farar da shi kila ka ɗauko wani abu shi ba bai sani ba ko kuma kai baka sani ba kamar yadda suke tarihi don kuma suka ce ya sani cewa shi daga ya ga abu inda bai mai ba shi kenan to amma shine iyaye za su kan sama ƴaƴansu wani dan buru ko laya ko wani dan gare a hannun cewa kada ma ya gaba yaron ko mene wannan gaskiya ba daidai ba wai akan ce an zo barka wannan mun an mun riga mun sha ainihin wannan karatun an kora wannan shirman babu wannan ainihin wato lalatar amma dai a yadda akan cewa lalle tabar Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabu su mutane zukatan su ainihin wato sun kasance masu kyau ne Allah ka sanya musu wasu kuma shedan ya danna zukatan su ya fi karfin su ya ainihin wato sanya musu wani mugun abu sannan kuma sukan samu tasiri akan wanda ainihin wato ke bawan Allah ne dan a jarrabe shi akan su to a takaice akwai matukar bambanci tsakanin hasada da kuma shi wannan aiki wasu daga cikin magabata wato a takaice suna nuna cewa ita hasada ita ce ainihin wato mafi sauki ga wanda yake mai ainihin wato wani irin mugun wato ainihin wato wanda ke da irin wannan abin da in ya gani ko da me shi kamar dafi ne kawai na macijiya ko kuma dafi na abin da ke da dafi in ya zuba wa abin kawai abin zai watsi ne kawai ya uwa yana da kyau mu sani cewa maudu'in da nake magana ina magana ne akan hasada hasada a yau ta zama ruwan dare tsakanin mataye a gida abin nan da kuke cewa mata suna yi na kishi to da yawa yakan kasance asalin ta hasada ne saboda ta samu miji wata ma ta samu wannan mijin tana bakin cikin ta kasance ta samu wannan mijin ko kuma ɗaya gefen a'a ita ta yi aure amma tana bakin ciki wata ma ta yi aure ita fa ta yi nata amma tana so ne a ce ai wanci ba ta samu shi ba wannan ita ce mafi mutum hasada ko kuma mijin da wannan nata aura ya fifita a kan mijinta so da kan diyar da za ta ga cewa ta bata wancan auren sai ta bata ga aiki na zuciya ga kuma aiki na ainihin wato gaba aiki na zuciya shine hasada cewa wanda za ta yi aure ga aiki na gaba shine tafe da take yi na wajen sai ta bata wannan al'amarin auren abun bakin ciki shine zaka ga wata har wakiye take da su waɗanda takan aika dan su bata wata baiwar Allah bari a wacce take bata duk bata gani ba a aibanta ta a ce tana wani ko tana da wani aibi a jikinta saboda haka kai ma na kaka aure ta wanda in ba an yi da gaske ba shi wanda yake neman auren kila ma har ya ji asibiti an yi ta sai kaga kuma ya juya saboda wannan hasada a yayin da nake wannan magana ina tuna mana cewa ai yan uwa ma waɗanda suke musulmi a cikin haka siyasa a yau ai akan samu irin wannan abubuwan ila wani mansur da ka rike ko kuma wani mukami da ka rike ba ka san wani ya hau sai kai kokarin ka cewa ka ce wani ai yana da matsala sannan muke makarantar tare da shi ila kuma raba jami'a ila ba jami'a ku ba da kuna jami'a daya ila kun yi ainihin wasu aji daya sai ka nemi ka fallasa wata magana wanda ba su da tabbas a gani ko kuma ka faɗi wata magana ko dai a ce bai makarantar ba ko kuma a ce a'a makarantar da rubutun da ya zo da shi sakamakon da ya zo da shi na ƙarya wannan yana daga cikin ayyukan da muke yi ko kuma muke yaɗawa tsakanin ainihin mu'in wanda ba ka tunanin zai maka wannan shine zaka ji labarin shi ga can ya yi sassa abun bakin ciki shine za ka ga wani wuri daga cikin ma'aikatu kamar in ba da misali makarantu na sakandare ko kuma makarantu na gaban sakandare za ka ga musulmi suna kan mukami Allah ya baka matsayi matsayin nan an ce ana karba karba ne amma bakin ciki kake a ce wani kuma ya zo ya karɓi mukamin ka kuma ta kuma ka wanda zai gaje ka baka san musulmi ya gaje ka ka fi san a ce wanda ba musulmi ba ka shiga jami'o'i kai mamaki ka ga yadda ma'aikata suke ga yawa na musulmi amma sai ka ga ainihin wato ana fifita waɗanda suke ba musulmi ba a kan suke musulmi saboda san rai musulmi yana kin dan uwansa musulmi yana masa hasada yana kushe shi yana ganin gwamma a yi adalci a fassararsa istilahin sa adalci shine a ba wanda ba musulmi ba dama shi ma ya taba wanda in ka kalli wasu garuruwa da wasu ainihin bangarori na garuruwa ko kuma na kasashe ko na jihohi idan kai tafiya za ka ga cewa ko mai gadi ko kuma mai shara ko masinja ba za ka samu guda ɗaya ba daga cikin kabilar da ake ce mashi musulmi ko kuma wanda ke ma'abocin addinin da ake ce mashi musulmi amma ga dan uwanka wallahi in kai wasa ma wani yana da galibin masallaci su ne gaba gaba a masallaci amma sun jahilci wannan magana game da san dan uwa wanda manzon Allah ya nuna ana hasada wa dan uwa ya samu matsayi irin wanda wanda ya samu ni na hau ko kuma kai ka hau kana bakin ciki kada hau don ma a ce wani wani na ne hau dan saboda kada ga abin da kai ko kuma kada samu matsayi irin naka ni a fahimta ta bakin cikin da ake yi shine kar wani ya samu matsayi irin wanda wani ya samu tunda na yi HOD ko kuma na yi ji to ba na fatan wani ma ya kare kamar yadda na yi tarifin hasara da farko yau a makarantu ainihin wato ainihin ma'aikatu na gwamnati sai haka ake yi ko appointment za a yi wanda ce kusa da manya-manyan ainihin wato wanda suke masu madafan iko a yau akan je a kai hasada na wasu bayan Allah wani bawan Allah ya cancanci mukami amma sai a suka gare shi game da addini sai a je a samu shugaba a ce mishi kana ganin ko kiki shi na addini shi fa mai faɗan magana nan ba musulmi ne ba kishi shi na addini ko ba zai tasirin ba game da ainihin wato ɓata ma'aikata sai a sanya ma wannan mutumin shakka shi wanda ke shugaba wannan abin da ake kenan jama'a ku kalli abin da ke faruwa a Najeriya mana a yau mu ba muka roƙi ubangiji idan tattaki suna rabbakum fastajaba lakum mu ne muka roƙi Allah cewa ya kawo mana canji gashi ya kawo amma kuma ga yadda ake ciki a yau wallahi ina maganar nan ba ni ba dan siyasa ba ne amma dan ra'ayi ne ina da wanda nake so kuma ina ganin cewa jarabawa da aka yi mana a cikin wannan zamanin ba ainihin wato dauki mi a shahar ba ɗaya bisa goma na mutanen makka sanda annabi ke raye yunwar da ake a wancan lokacin wallahi ba ɗauki ɗaya bisa ɗari ba ma annabi ma na raye ba sana a ce wani wani muhammadu ne yanzu shine ke raye a yau ga abin da muke yau mu muke shiga jaridu ina ji kunne na ji mini musulmi wanda ya fi shekara 60 wata na ta kusa rubuta hudu ba aibi na ji ina jin wani rediyo da ake anan ake wadannan a gida da rediyo nan ne ko dai a nagarta ne ko shi ya rediyo nan ni dai na kama rediyo ko da ana yi na kama hanyar na tafiya bayan malam awal mai shago ya kawo don awazi aka fara sa wannan ko gari da ne ake yi sai wani joni na cewa ai wannan gwamnati ba abin da ba ta yi komai ba musulmi jama'a ba ta yi komai ba ba abin da aka yi tun da aka fara ba koyi ba wannan hasala ce wannan bala'i ne wannan ci baya ne wanda ya faɗi wannan magana in ka ba shi billahi da zai buriya ba ƙarya yake yanzu imu imu muke cin kanmu sannan wasu mu suka yi shuru kake ji shuru kake ji ba ba wanda zai magana amma mu yanzu da za a jarrabo ni daga cikin masallacin nan a bashi wani mukami na gwamnati a ce an fifita shi akan wani daga cikin mutanen da suke tunani suke nema to wani abu za su ta bibiya ne kuma wallahi ba za su yi abin da zai ba ba za mu taimake shi ba matsayin shi na dan masallacin mu ko mai sallah masallacin mu ba za mu masa addu'a ba ba za mu kai masa ziyara ba amma za mu bi shi da kalgabari su haka suke yi amma hasara ta cika cikin musulmi yana can shi yana shirman shi ba ku je don ba kuna nan ko kuna ta cinye aikin ana ta giba ga kiyayya ga kuma hasara wallahi abin da muke kenan kuma a kowace ainihin wato ma'aikata kowanne matsayi musulmi abin aikin su kenan sai dai kawai mu roki Allah Allah ya kira da mu ina gaya mana cewa idan ba mu bar wannan ba ba inda za a je kila sai dai abu ana kuka bayan abun ya riga ya wuce magana ta gaba shine martaba ko kuma ainihin matakai na hasada na ɗaya shine bawa daga cikin bayan Allah ya fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kusar da abin da Allah ya ba wane ya kokarin ya ture ta wato yana ganin cewa wannan abin bai dace ba kamar yadda wato abokan kasuwanci suka yi ko kuma ma'aikatu a gwamnati kamar yadda na gan faɗa yanzu duk da wani ya ci riba ila kamar ni misali da nake aiki a jami'a sai in ce ni yanzu na zama dakta to ba na fatan kuma wani ya kamu ko kamu ko kila ofis mu daya kila department mu daya kila faculty mu daya kila jami'a mu daya ai tunda na riga shiga jami'a kila ma na koyar da shi ba zan fata ya ba ko kuma na zama farfesa ko to kuma ban sai zama farfesa shi ma kawai a ce ni ne baki sace rai kaliya ba da da wani ainihin wato marucin tarayya kawai ni ne babbar bisa bayan Allah ya ce na hana kasam na bai nahu ba aisha ta mafi na duniya bayan Allah ta baraka ta Allah ya ce min kabali an na bra'a inda zalika ala Allah ya fi likai la ta asau alama fataku wa la ta farahu bima ataku Allah ya riga ya raba Allah ya raba ba kowa rabar da zai yi aikin da zai yi ni malami Allah ya ce zan zama karantarwa zan yi malam salu soja Allah ce zai zama kuma ya karantar da jama'a makarantar sojoji ni ma da Allah ga dama da zama tare da malam salu da tare muka je neman soja aka dauke shi aka ji dauka na aka ce na yi tsawo ba kauri saboda haka a takaice Allah ya riga ya raba ma kowa Allah ya ba kowa da wanda ya mishi so da ka takaice yanzu zan ce wai malam salisu a takaicin da soja ne kuma bai kamata ya zo ainihin ya wa'azi ba to a dama liman ne ma kuma limancin muka je ne ma a in ce ya zauna kawai rike bindiga ko kuma malam salisu ce a ai yanzu kawai sa'idi ya yi kwalas ai bai isa ba a lokacin da muka je neman soja akwai wani wanda ke da furfura cikin wani lokacin ba mu da furfura ne da shi wani yana da furfura sai aka ce mishi baba mu mu baba wallahi ya ja kenan shi ne jiro yake tambaya ta yake shekar wata wai yana neman tafai ina bayan ba a daukan tsoho shi ga shi na ce ana ce mu wai mu baba ai kalmar baba ai batanci ne gare ni kai yayi zaki yace babanka ne babanka a wanda za ka yi tuntumfar ina ne kai na zo a takaice kawai a takaice samu zo da kuma kana son ka kana ce wani baba saboda Allah ya mai gwaiwa ta irin da furfura to yan uwa ba daidai bane wallahi ba daidai bane a ce dan muna ma'aikata daya da kai bakin ciki ko kasuwar mu daya ko kuma kila ni senior advisor ne kila gwamnati ce bari kai mai baka ko shugaban kasa bari baka ko kuma ni kwamishina ne ne kwamishina in fatan cewa kar wanda ya kara kwamishina a nan dubin jiko ko kuma a nan anguwar ko kuma ainihin wato in ce ba wanda zai samu mukami irin na minista a zaria tunda ni kadai aka ba minista wannan ba karamin bala'i ba kuma mafi muni abin da nake faɗa ta martaba ta farko ta sana shine in fatan abin da wani ya samu wato Allah ya fitar da shi wani ita ce mafi munin hasada dan kasuwa ne malami ne a'a wani injiniya ne Allah ya bashi iya hada kwamfuta in fatan ubangiji ya fitar da wannan abin kowa ma ya rasa tarzube kawai na biyu shine ainihin wato a na shine kai fatan wannan nima da Allah ya wa mutum wato Allah tabaraka da Allah ya gusar da ita kuma kai baka so baka so amma ta farko kana fatan da mata dawo gare ka amma na biyu shine baka son kowa ma a tazule kowa ya rasa din kenan wannan hadda hikidu cikin ta wato kulli da ke cikin zuciya to da ka takaice mummunan ainihin wato mafi munin abu shine ainihin wato kai fatan hasada wato abin da dan wanka ya samu kai masa hasada cewa Allah ya sa ya rasa kai ka samu ko kuma ainihin abu na biyu kai fatan Allah tabaraka ta'ala wato ya gusar da wannan abu kowa mai rasa na uku wato kai fatan ya lalace wato kai dai ko dai ka samu ka fi ka samu amma in baka samu ba ba komai ta so sai kamar da ta farko amma za ka fi san ainihin wato a ce ka samu amma ko baka samu ba babu komai abu na gaba wato na hudu kenan shine abin da Allah ya ba wannan ni'ima to kai kana kaman a misali kila yana taimakon mutane Allah tabaraka ta'ala ya sa yana daukan ma'aikata akwai wasu ma'aikata da Allah ya ba su iko a kasar nan a zariyar nan da suka hau mukami sun dauki yan zariya aiki an san akwai waɗanda kuma sun yi aiki amma a banza sun je sun dawo ne ba wanda suka kai ko ina to sai kai fatan ai wannan ni'imar da Allah ya yi ma wannan mutumin dama kana kana tantance dama Allah ma bai bashi ba tun asali ma dama Allah bai bashi ba ai wannan ainihin bai dace da wannan abu ba to kaga wannan kamar yana neman ya shiga ainihin cikin al'amarin Allah kenan abu na biyar wanda kuma kusan kaima shine na karshe a cikin wannan ainihin wato a mukamai na hasada shine wato kai kai fatan cewa ka samu wannan al'amarin kuma ba ka son ainihin wato ya gushe sannan ba ka son wani ya samu wannan ni'imar abu ne na duniya ko ko abu ne da ya shafi ainihin wato harka ce ta ilimi na lahira dukiya ce Allah ya baka matsayi ne mukami ne ke kasance kai kadai kamar da nake ta maimaitawa ke tabbatar cewa kai kadai ne ma mai wannan wato a garin ku ko kuma a kauyen ku ko kuma a layin ku kai kadai ke da wannan sannan kuma wani bai kamata ya samu abin da ka samu kai da zaka watsa ma Allah ya baka lada kai da zaka karantar Allah ya baka daraja ko bai ka karantar ba ka karantar da kasuwanci ka karantar da kanikan ka karantar da injiniyar ka karantar da aikin gona ka karantar da koma meye zaka samu lada matukar ka gyara aikin ka matukar ka gyara niyyar ka manufar ka shine musulmi ya ainihin amfana musulmi ya auko cikin al'amar a ce ya karu ashe kenan in kana da hankali za ka iya fahimtar cewa za mu samu naira dubu ɗari ɗari ainihin wato a matsayin albashi ni da kai amma zan fi ka amfani da na zan je ciyar da iyali na kai kuma ka je ka ciyar da karuwa amma kana da iyali za ka ciyar da su kai ga dama an ba mu biyu amma za ka cike shirme za ka je kai shirme da abin da Allah ya baka a'a dubu goma ne albashi amma wani daga ya samu biya ta dama da dubu goma nan akwai na tabar dubu ɗaya ciki dubu tara su ne za a biya baji sannan kuma za a ji ana zare wa iyalin ido a gidan cewa ai ba samu ba yan uwa abin da ke kawo hasara malamai sun yi bayani game da shi suna cewa kiyayya ce take kawowa da kuma ainihin wato abin da ya shafi kulli a zuciya kamar yadda na karanta ayan nan da take cewa idan abu mai kyau ya same ku san ainihin wato tana bakanta musu rai in mummuna kuma ya same ku suna jin daɗi abu na biyu shine wato ji da kai mutum yana ganin cewa ai shi ya cancanci gaba wani zaka ji ce ainihin ina yaro na san Allah ya maka tun da na kalli jikina ina san kawai wa sai na ya zama ko kuma ai ni da na gaji kaza baba na fa malami ko baba na fa mai kuɗi ne ai bai kuma sun talauci ba ƴaƴan masu kuɗi da na suke cikin wahala a yanzu sakarci da wawanci da rashin sanin Allah abu na uku mutum ainihin wato ya dinga tunanin cewa ai shi wato ubangiji tabaraka ta'ala fa yayi shi na musamman ne ko kuma yayi ainihin wato iyalin gidan wato ko kuma a kabilar su na musamman ne sai ka ji wannan cewa ai mun muka zo kakana kakana shekara shi dari kakana sai da ya mallaci ainihin wato gari kaza ni ma sai na mallaka saboda shi sadauki ne sannan kuma da yawa daga cikin mutane ji da kai yakan ja su zuwa ga ainihin wato asara san mukami yana daga cikin abubuwan da ke kawo asara mugun san rai yakan kawo hasara Allah ka kare mu man yuka shi ana sa ko laika mu muflihu to da mugun san rai abin da ai to an nuna mun lokaci zan yi da gudu in karasa to ta take ita gura gura hasara ga al'umma gaba daya shine takan rushe jama'a kawai takan kawo kiyayya tsakanin mutane takan watsa taro yanzu hasara tana iya tana iya tashi masallaci abin da ya tara mu babu hasara da hasara za ta shigo nan da ma hasara zai shigo nan da za a samu hasara wala za su watsa wala za su watsa duk wata majalisi na tsaro duk wata makaranta wallahi tallahi in dai za mu dinga ji da malaman mu ko kuma malaman suna alfahari da mu ana ganin cewa dalibi na yafi naka ko kuma malami na yafi naka to abu al'amari ya bashi in dai Allah ake a ci gaba kawai ba lahira muke nema ba ai lahira ake nema ko to a ci gaba dan dan Allah to saboda haka ta kai ce in dai har zan ga cewa ai ni na kuwa ne ko kuma ɗalibai na sun ko ai ni ɗaliban wani shikenan sai ka ga wani na tattara ɗalibai mai ranta kakku je wajen wani kuma fa manhaji ne suke maganin wannan bala'i na sada kafin shiga wannan menene mai hasada yake rasawa yana rasa aljanna mara hasada ne yake samu shine aljanna wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin makaranta annabi ce yanzu da aljanna zai shigo sai ga wani mutum ya shigo aka ce gemun da ya kai na malam kai abu na malam yawa ruwa yana ta zuba a ciki ya rage takalmi a nan takalmin shi ya shigo da shi wani lokaci ya ce ta mutane suke ta mamaki su gaba a san shi ba la yau rafu mutum ne wanda ke gaban ainihin wato wani wanda bai da daraja ana ganin irin sai da na umar ne ko sai na abubakar sai na umar ko sauran manya manyan safai ba shi ba ne to wannan mutumin da annabi ce zai shigo yanzu shine dan aljanna bayan an tashi daga makaranta aka ce ainihin wato abdullahi dan hamza shi ya bi shiga ya ce ni ba kun gani ya zauna gidan ya ce ni ban ganshi mai yawan azumi ba ni ban ganshi na yawan kiyamun laili ba sai da na kwana uku a gidan shi na ce zan tafi ya raka ni sai da ya muka je yadda za mu rubuta da Allah na rawa annabi ya fito magana da daga zuwa wannan ya ce mutum da aljanna ne sai ga kadi dan Allah ne ya sirri kamar da in kaga dan kasuwa yayi zai gudunta ko wani malami ya ka tana me na kanin ko lakanin ka ji tsoron Allah ka fita ka ka je ka nemo haka ne ko a'a sai ce mishi to ni da gaskiya ba kuma na ba sai dai kawai gaskiya ni tsakanina da Allah ni ba na hasara ni ban taɓa kwana da wani mutum a zuciya da ce wallahi wannan ne jama'a suna jina kenan wanda bai hasara zai samu aljanna kenan insha Allah to me maganin hasara shine ilimi wallahi baka da ilimi ilimin ko na Allah ilimin tsoron Allah ba ilimin alfahari ba ba ilimin zaka ce bone na karɓar Qur'ani da hausa ke ba karɓar Qur'ani ba na Allah ba ko kuma ka ce da hadisan da ke karanta duk ba ne to aka je ka mai nasiha ba ai bai ma da maharijin huruf mu ke nan kan karatu ya guri mun ga jinna magana kafin bayan rubutu ya hankali wato sai ka jana sai ai hawo sai shugaba da yake baya ba ta subba su ko fika ba take da shi wallahi yana rage subba guda biyu to mutum nawa ne suka san hawo hawo tana da subbobi guda shida mutum nawa a nan garin wani da ka bashi hawo ban maka bashi naira dubu daya in dai har zai bi bayan liman ya karanta mashi hawo daidai ta isa kuma ka ce mana sallah ba ta yi ba in ya bi bayan liman abun bakin ciki kana nan kana ta ainihin wato ji da kai ko kuma kana karantar da yara fitina to in dai an yi limi dan Allah to hasana ba za ta same ta ba insha Allah jama'a suna jina to da ka takaice duk wanda ke ainihin wato yin ilimi dan Allah to Allah zai kutar da shi daga aikata hasara jama'a suna jina sannan kuma wato in an maka laifi to ka yafi idfa bil lati ya asa fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun saboda haka takaice yana daga cikin abin da ake son bawa eh maganin hasada shine ya dinga ainihin wato kushe fushin shi da ainihin wato kyakkyawan aiki Allah ne faɗa haka sa'an nan kuma ibn al-qayyim ma yana faɗa daga cikin abubuwan yana cewa shine ka dinga neman tsari daga sharrin hasada da kuma mugun ainihin nufi ka dinga neman tsari na ji daga cikin malamai na fatawa na da'ima na saudiya wanda daga cikin tana cewa maganin hasada daga cikin shine ka dinga cewa rabbana wala taj'al fi qulubi wala taj'al wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu in ka ji wani abu kaga wani abu a zuciyarka ina nan yake ba da wannan ainihin farko a shan saudiya a masallacin maka ne ko kuma a maka ne ita kai ta roƙon Allah wala ta ji alfi kulubina gillan lil ladina amanu wala ta ji alfi kulubina gillan lil amanu kar ka yadda ainihin wato wani abu ya tsaya maka kila an ce an ba wani matsayi ka ji kawai maka ba kila wani ya so ta rumshashiyar mota ya yi wani babban gida kila ya sawa ta riga wata ta fita ka za ka kaɗa ke sa yi wannan riga sai ka ga zuciya ba ta ji daɗi ba ana sallah duk ka damu ko kuma kun gama aiki an biya shi an biya shi banjo sai kawai sai ji labarin shi ma na shi fito duk ka ji ka damu Allah ka kiyaye hakuri akan abin da ake maka bayan wancan ainihin wato ture wato mummuna da kyakkyawa to hakuri ma yana daga ciki sannan dogaro ga Allah cewa shi ke bayarwa in dai har kai yanzu ce Allah ya raba tun kafin ya gina tun kafin Allah tabaraka ta'ala ya fito da ku ya riga ya raba ku in ka fahimci wannan to ka fahimci rayuwa malam nura akwai inda Allah ce zai hadisi malam salisu akwai inda Allah ya ce zai hadisi sa'id bin nura ne Allah ce zai hadisi ga shekh nan ainihin alu talak Allah ya ce ga inda zai hadisi shikenan kuma ban tare ba kowa ba kuma ba wanda tare ana sa kuna fahimta ta wani dan kasuwa ya yi katotuwar rumfa wani ma ya je ya yanzu ku je sabon garin kuka yadda ta manya manyan rumfuna ko da ke gwamnati a rumfi duka ne ko ya ce yan kasuwa su tashi eh ku je kuka yadda suke ta gasa yanzu a kan gine-gine sanda suke yara za ka kalli wani kai malam kamar ni malam makaranta ne yanzu yaran nan na ya san ce wannan yaran gwamna ne na gwamnati kawai su ga wani dan yaro zama me zai zama wani yara Allah ka dinga yanzu daga cin mako nawa yana ganin kawai shi ya ɗauki tsammani ya yana ganin kawai aka zai فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أتكيت rai bai san abin da aka ajiye musu tana yi waƙi da sai kaga shekara saba'in sa ba ta arziki ai tura ma wani karin magana suna cewa ai jin daɗi ma yana faruwa ne daga shekara hamsin kila sai ka kai su yanzu shugaban kasa Buhari shekara shi nan jama'a saba'in da ko ya ayyar jawo saba'in ko jawo saba'in amma ga shi ne shugaban kasa da can da tambaye ne ma can bayan aka yi san kugewa aka yi san muguntan aka yi san muguntan nan Allah bai nufa ba sai yanzu gashi Allah ce sai ya jika ta farko Allah kuma ya sa kama lafiya min sakon shi ne ina sanar da kai cewa kai ma baka san abin da Allah ya jimka can gaba to in ka yarda da haka ba sai kai mauna sana ba kila kana neman limanci to wallahi ka kama hanyar ka gani akwai masallatan da ba liman ga masallatai an gina su kan wannan kyau wallahi ba sai ka zo gani a ta rikima da kai ba cewa ne ya shiga sau ya shiga limanci gashi bai iya faɗa ramun ba a ce hanyar yin karga su can masallatai wallahi sun fi talatin Allah ne ina ganin su na kama hanyar karga ina zuwa ikar sosai ba liman ratibi guda ɗaya ka je wajen Allah ka shirar da mu da kuma kusa da karshe shine ainihin wato duk abin da bawa zai yi ya ainihin wato yi ikhlasi ya yi dan Allah sannan malamai suna cewa wato a takaice a mutum ya yawaita abin da ya shafi sadaka gaskiya yin sadaka da kyautatawa wa mutane yana da gaskiya abin da ke sanya zuciya ta kasance ta zama mai kyau yan uwa sadaka da ruwa ma yana da gaskiya abubuwan da ake ainihin wato karfafa mana zuciya da mu dinga yi kuma mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin sanya mu cikin mutanen da ba za su yi hasada ba kuma ba su hasada ko da wani abu ya tarsa a zuciyarka na ainihin ganin wani abu da wani samu ya kokari kai ta neman tsari kai ta neman tsari kai ta neman tsari har Allah ta baraka da Allah ya kusan da wannan abu da zuciyarka an nuna wani lokaci yayi kuma na yadda da lokacin yayi ina roƙon Allah ta baraka da Allah kuma na dai Allah ya sa a cikin mizani na hasanat na ayyukan ubangiji ta baraka da Allah abin da na yi kuskure a kai wallahi ba na yi daga kan ba na san dai kawai dai shedan ne ina tabbatar da cewa ga iyayen nan malamai gefe na na dama da na ainihin wasu hagu za su iya gaya muku ina roƙon Allah ya saka muku da jin da kuka yi ni ma da ni da abokan da muka zo Allah ya saka mana zuwa da muka yi Allah ka kare mu daga hasara ka kare mu daga mummunan ainihin abu da ke cikin zukata Allah ka tsarki zukatan mu daga mummunan abu Allah ka kare mu daga ainihin mugun da zuwa yau kuma Allah ya hada mu kan gaskiya ya hada mu kan daidai wannan kasa ta mu Allah ya cece ta masu mata sharri in za su yi Allah ya cece ba za su yi wa Allah ya mana wannan Allah ka hada kan malaman na sunna ka za su taimaki sunna ka ba su yi wa gaya mana gaskiya ka kare mu daga ainihin wato zargin su Allah ka kare su daga faɗa mana abin da ba gaskiya ba Allah ka ba su lafiya ka ba su ainihin wato karfin gwiwa Allah ka tsare su ka tsare musu iyalan mu da muke jin su Allah mu ka tsare mu ka tsare mu iyalan kowa daga cikin mai bukata na kai Allah ka biya masa wanda ke cikin kunci da damuwa da bakin ciki Allah ya yi masa muna roƙonka Allah ka biya mu masallatan mu ka karantar da sunnar ka da sharka ya Allah Allah ka kare mu daga yin sharri Allah ka kare mu daga yin giba Allah ka kare mu daga yin hasara Allah ka kare mu daga kulli abuka ta mu ya Allah Allah ka shirya da mu shirya da mu gaba daya Allah ka sanya sha'awun mu da ta shiga da kake da shi Allah ka sa kyamun mu da ta shiga da baka so ka da shi ka tabbatar da daga daga mu suna jin da kake dan wannan ainihin wannan fata na alkhairi Allah ya hada mu a gaba da alkhairi subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.